إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب فضل صلاة القائم على صلاة القائد أليس كذلك؟ باب ديزون بيان فللن bambanci tsakanin wanda ya salla a tsaye da wanda ya salla a zaune qala salla farilla salla da tsaye ake yi sai dai illa ruwan rashin lafiya haka manzo Allah ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala al-jamb haka ya fada to amma sallan nafila ko lafiya ka kalau zaka iya yin ta a zaune to shine zaka samu rabin rabin ladan wanda ya a tsaye amma wanda lafiya sa kalau yayi a tsaye da wanda ba shi da lafiya yayi a zaune wanne ne fi lada eh eh ban ji ba? ladansu ɗaya alawa haddasani ya haya an malikin an ismail bin muhammad bin sa'ad ibn abi waqqasin an maula an maulan li amr bin al-as aw li abdullah bin amr bin al-as ana abdullah bin amr bin al-as anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce salatu ahadikum wa huwa qa'idun mislu nisfi salatihi wa huwa qa'imun ɗayanku in yi sallah a tsaye in yi sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallah a zaune kaman rabin ladan wanda ya sallah ne a zaune ma'ana sallar da kai a zahar da kai tun daga kabbara har sallamewa a zaune to mara lafiya ne shi da wanda ya asali duk ɗaya ne kenan ko to wanda ya sallar nafila raka'a biyu a zaune da wanda ya sallar raka'a biyu a tsaye nafila duka ya halatta to yaya aka yaya rabin yake ne ma'ana zai samu rabin sallah rabin wanda ya tsaye kenan ko ko a'a akwai inda za su yi daidai don sallar duka ai ba tsaye ba ce inda ake tsayawa ne in baka tsaya ba ka samu rabin lada amma zaman tahiya ba ba zaune ake yi ba da wanda ya tsaye da wanda ya zaune duk ba ɗaya bane ba ba haka bane ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال يتي لما قدمنا المدينه نالنا وباء من وعكها شديد ya ce da muka iso madina aka ijira aka zo madina sai zazzabin da ke madina mana lokacin akwai zazzabi mai tsanani man wa'ikaha shadid min wa'akiha shadidu yace zazzabi mai tsanani cikin zazzabin da ke madina mai tsanani din shi ya same mu fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama على الناس وهم يصلون في صبحتهم قعودا sai manzon Allah ya fito sai ya mutane suna sallan nafila a zaune faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatul qa'idi mislu nisfi salatil qa'imi yace ai wanda ya salla a zaune zai samu rabin lada wanda ya salla a tsaye to ana kwadaita musu kenan su yi karfin hali su yi a tsaye din باب ما جاء في صلاة القائل في النافلة باب نزو نين صلى النافلة أزوني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب عن المطلب ابن أبي وداءة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت an karbo daga ranar hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla fi subhatihi qa'idan qattu ta ce ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar nafila ba a zaune hatta kana qabla wafatihi bi'ami har sai da aka zo saura shekara ɗaya manzon Allah ya bar duniya fakada yusalli fi subhatihi qa'idan to sai manzon Allah ya zo in zai sallar nafila sai a zaune amma yaya ake yi a zaune din wa yaqra'u bi surati fayurattiluha sai ya karanta sura yayi tartili hatta takuna atwala min atwala minha manzo Allah zai salla a zaune nafila amma in yana karatu sai yana tartili surar da zai karanta saboda tartilin da manzo Allah ke yi sai kaga ta yi tsawo har tafi surar da tafi ta tsawo an fahimta misali wannan sura aya 40 ne kaman tabarakallazi bi yadil mulk wata sura kuma aya 60 ne ko 50 aya 60 ko 70 to in manzo Allah zai karanta mai aya 40 din saboda tartilin da yake yi sai ta yi tsawo tafi mai aya 60 ko 70 din sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قد هكذا أنا عائشة تقوم تشي تشي بتبقى نمن لدي بتبقى نمن الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى دري نافلة كينا أزونبا hatta a sanna har sai da girma ya zo jiki ya nauyi fakana ya ƙara'u ƙa'idan hatta izar arada an yarka kama faƙara a nahwan min salasina au arba'ina ayatan sun maraka to sai manzo Allah ya raba sallan gida biyu farko shi zauna ya karatu ya karatu yana karatu har in an kai saura aya talatin ko arba'in sai manzo Allah ya tashi ya cika sawannan ayoyin a tsaye sa'annan ya ruku'i sa'annan ya sujjada kana ji ko eh sai in ka tarbiyyantar da kanka kai ma zaka iya sai mun zo muna jin dadin ibada to shine zaka ta'amal imani a lokacin zamu fara to amma wannan sai an tarbiyyantar da mutane saboda duk abin da aka ce taklifi ne yana da nauyi to nauyin ne yana da nauyi kan zuciya kan rai saboda me shedan ba shi da rabo a ciki amma an ka zauna kana wayansu abubuwa da ba su da lada kaman kallon kaman kallo ko rika waya ko menene da menene sai kai awa ɗaya baka samu sai kai awa ɗaya baka damu ba amma zaka dauki alkur'ani ka karanta ko ka tashi kai nafila Allah Allah kake ka sauki shi yasa yanzu kashi 90 da biyar ko da tara na mutane na musu duk abin da kake na ibada nauyi ne ke kanka kana son ka sauki ba wanda ke tunanin sharaɗin karban wannan ibada ya yake ka yi la'akari da sharuɗin karban ibada a'a Allah Allah kake ka sauke nauyi ne ke kaka kana so ka sauke shikenan ka gama sai ka shiga wata harka kuma baka damu da sallar na takar sai daidai ko wannan azumi ko menene da menene ba to sai ran da ka zo kana tarbiyyantar da zuciyarka a hankali kana tarbiyyar muna tarbiyyantar da kawunan mu sai ka ka zo kana jin daɗin ibada in ba ka manzo Allah yayi mana girma ya zo jiki yayi nauyi amma dai ana so a samu ladan nafila fa ya manzo Allah wani lada ke cikin sallar nafila kuma da kake nema yanzu bayan jihadi da sayar da wa da menene da menene duk inda ake duniya aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah duk inda ake sai an ce allahumma salli ala muhammadin duk wa'annan baki daya a'a nafilan ma manzo Allah yana so ya samu ladan duka sai jiki ya nauyi sai a fara ta zaune in aka fara Allahu akbar aka karanta Fatiha ana karatun sura ana karatun sura sai ai nesa sauran aya talatin ko arba'in wanda wajen ka kai sai ka raba shi su goma aya biyar biyar sai an kai ragowan aya talatin a gama surar sai manzo Allah ya tashi ya cika su a tsaye sa na yi ruku'i ya sujjada yaushe za ka iya yin wannan sai in ka zama kana jin daɗin ibada ɗin yaushe za ka zo kana jin daɗin ibada ɗin to sai ka rabu da waɗansu abubuwa duk da suke shagalantar da kai ka fara tun a hankali a hankali a hankali abubuwa ne masu ban mamaki in an zauna za a yi ma bayanin su sai ka kusa yin kwalla baki ɗaya kowa da kowa da a ce ana bin tsarin da iyaye suka bi wannan matsalar shi ka same shi da sauki da sauki da sauki a cika alkawarin da iyaye suka yi a kanka kanka kai kanka ba haka bane ba mai sunanka mai sunanka ubanka ya sa maka nasiru wai sunan da mahaifin shi sa mishi me nasiru me ya sa ma wannan suna ya san ma'anan wannan sunan da ka girma ka yi tunani bari in cika ma alhaji alkawarin da ya yi ko kuwa in cika masa burinsa me sunanka sunanka kaza saka mu mahaifinka ya saka maka ya san ma'anar wannan sunan ne ba haka bane ba da ka girma ka ce to eh wannan sunan zaben min akai da wata manufa da ka girma ka tabbatar ka to barana cika ma alhaji burinsa ka zama nasiru mai taimakawa mai kokari ka zama mustafa zababbe ai kaza kaza ka zama kaza muhammadu sunan wa aka saka maka muhammadu rasulullah ka zama kana koyon saboda ka cika ma mahaifinka burinsa an taba tunanin wannan ba taba yi ba hadda wallahi hadda wallahi a kai dai ka taba yi ba ta bai ba to tun daga farkon tashi kenan tun daga nan muka rabu da abubuwa duk wanda mahaifinsa uban shi ya sa mishi suna da manufa ya saka mishi muhammadu muhammadu al-awwal har ashir ahmadu ibrahim sa'an nan ya saka ibrahima me yasa ya saka maka ibrahima saboda sunan wa sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka taba tunani alhaji ya zaba min wannan suna da manufa wane ne ibrahima dinnan annabi ibrahima annabi ibrahima dinnan ya yake menene al'amarin shi ya yake bara na yi koyon waɗannan ayyuka don na cika ma alhaji burinsa yana da buri a kai na ce sa samin wannan sunan wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna annabi ibrahim ai mishi kaza Allah ya jarrabe shi jarraba da in kai lissafi sai kaga Allah ne Allah ya jarrabe shi kuma shi ba shi iko na abubuwan sun shallake hankali mutum da matarka da ɗanɗanka karami a ce ka je ka ajiye su daji kuma ka je ka ajiye na bar ku lafiya ta ce ya aka yi haka Allah ne ce ka yi ya ce ya ce ta ce izan layu zayyi a nan ba wani irin imani kenan wani irin imani je ka karshen rijiyar za ki ka ajiye ta wallahi gidansu za ka abadan sa'an nan kuma wannan ɗaya zo ya girma da ana son shi da menene da mai ce kaka yanka shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ala ya abati fa'al ma tumar wani irin da ne wannan uba ce zo in yanka kai ce ga wuya masa imani to kowa imani kai ma imani kana da shi mu duka ba imani yake ya kai wani irin imani ya haka imani ya kai haka shi ne ai abin abin nan shi ne abin da ake la'akari da shi ya aka yi aka tarbiyyantar da wannan imani ya kai haka wannan ɗan ya girma ku je ku gina kaba kai a kama shi a jefa shi wuta a kama shi a sai da Allah ya jarrabe shi jarrabawa iri-iri to sa'an nan Allah madaukin sarki ya ba shi sa'a ya ci jarrabawa dama mun ce jarrabawa ba a yabonta ba a zarginta shi result ce sakamakon da aka samu a ciki in ka samu sakamakon kirki jarraba na da kyau ko ba kyau in aka samu mara kyau to kaga jarraba ba ta da kyau kenan to sa'an nan Allah madaukakin sarki ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama duk da haka kuma yace wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah madaukin sarki zai ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun ina mana inna Ibrahim kana ummatan umma mana Ibrahim kare al'umma ne mana al'umma mana al'umma da kai da ni da shi da menene da menene da menene wannan yana da karamci ba da kudi amma ba zai iya azumin nafila ba wannan yana iya azumin nafila ba zai iya ba zai iya ba zai iya nafilin sallah ba wannan yana iya kaza wannan yana iya kaza babu wanda Allah ya yi shi shi kadai zai iya yin waɗannan duk baki daya har a rayuwar mu ma haka take haka akan haka aka sarata ta wannan ya iya likitanci amma bai iya ɗinki ban yana so riga sai ya ja da inda bai ɗinki wannan ya iya ɗinki amma in yana jin yawa sai ya je inda ya nemi inda bai tuwo inda ake sai da tuwo wannan ya iya likitanci wannan ya iya injiniya wannan ya iya komai in ka tashi bukata sai ka je ka nemi mai shi to shi yasa dole kana bukatar shi shi ma dole yana bukatar ka ba haka bane ba to saboda mu zama mu zauna daruratan ina bukatar kana bukatar ta to sai aka zo aka tun daga farko ma ai mun ji daga sunan da aka saka maka ma baka taba tun mana haka kawai alhaji ya sa ma suna ba bai san abin da yake ciki ba me yasa bai sa ma sunan arna ba me yasa me yasa bai sa ma sunan arna ba me yasa sai sunan annabawa sai sunan Allah bayin Abdu Abdu kaza kaza me yasa da manufa aka saka wannan to da ka girma ka ce bara na cika ma alhaji burinsa nasiru na zamo mai taimako ina taimaka ma mutane ina taimaka da kalba kaza kaza kaza kaza in kai kokari ma kana taimaka ma kanka kai kare ai kai kokari ka cika ma alhaji burinka ka cika ma alhaji burinka ba burinsa ba to wayan abubuwa duk abin da ya saurar da mu kenan to sai aka ce annabi ibrahim shi ibadan yana jin daɗin yi ne in aka ce yi kaza sai ya yi ƙara in ba ka aka ce ku ɗaga kaba kai da ɗanka ba aka ce su ɗaga wa isba wa ana li ibrahim makanal bai aka nuna masa ga inda gidan ɗakin yake ɗakin kaba abin da ake so ku ɗaga aka ce ka ɗaga abu ka gina sai ka gina ya kai tsayinka ka yi abin da aka ce ka yi sai ce a'a bara mu kawo abu mu aji mu yi dabara mu hau mu ƙara ginin wa ya ce ka ƙara jin daɗin ibadan ba gashi ya zama makama ibrahima ba ina ma na makama ibrahima saboda yana jin daɗin ibadan baya son ya daina baya son ya bari da aka ce je aje matarsa daji jin daɗin haka yayi da aka ce je yanka ɗansa jin daɗin haka yayi to in kana jin daɗin ibada haka za ka ga Allah na taimakonka cikin duk abin da ya ce ka yi Allah yana son ka Allah ba azalimi ba ne ba maketashi ba ne ba marowaci ba ne ba talaka ba ne jarrabawa Allah yana jarrabar ka ne in kana jin daɗin ibada sai ka samu ɗaukaka wajen Allah fiye da duk yadda ake tsammani to amma yanzu tarbiyyar ta koma baya kafin a dawo kan wannan hanyar to sai ayi kamar ana yi an fahimta to ta ina za mu fara daga ina za mu faro tushe wani tushe eh yaya za mu ina ma za mu je mu koyo wace makaranta kowane masallaci eh to kaji wace makarantar kowane masallaci kowane taron kowace kungiyar za a iya farawa eh ya za a yi daga yau wani manya wani dattijai wani dattijai ina suke ina suke a manyan shekaru ne da su an riga an zubar da mutuncin an zubar musu da mutunci zuwa aka yi ana son a neman matalakawa yancinsu ana sai aka rusa komai da duk unguwa da ka sani akwai dattijo ko malami ko dattijon da yana zaune bal in za ka bal sai dai ka zagaya ko ka ɓoye ba haka bane ba in ya tsawata in ya tsawatar a unguwa kowa in ya fada eh eh ne ya ce a a a ne ba haka bane ba to daga nan tarbiyyar take tafiya sai aka zo duk wani dattijo bai shige a hauduro a zage shi a ci mishi mutunci ba ko akwai da sai kowa ya zo yana tsaye yana zaune yana so ya kare mutunci shi ya tsira da mutuncinsa abin da yake bukata ke sai mu yara mutane suka taso ba kunya ba tsoron Allah ba kunya ba tsoron Allah sai dattawan wannan ya mutu wannan ya mutu wannan yana zaune ba shi da abin da zai ce sai rayuwa ta dawo hannun 'yan siyasa da masu kudi kawai kenan shi kenan sai rayuwar ta zamo ga ta yadda ake kallo najeriya ta fi kowa duniyan nan kudi kuma ta fi kowa talauci saboda kudi na hannun suwa wani ce najeriya akwai ban mamaki mutane suna sata ana biyan su albashi wayan suna aiki ba biyan su albashi na ce a'a wayanda kace suna sata din nan ba sata mai sata hayaki sata ce su ne manyan kasa suke kafa doka suke cewa in a baka kar a baka sai su hana kansu sai su ba kansu yadda suke so shi yasa baka da yadda za ka yi da su an fahimta to abin da ya kawo halhalun da ake ciki kenan duk unguwa akwai dattijo akwai mutum akwai dattijon yana zaune ba za ka yi bi gaba ba za ka yi wuce ba man za ka bol shi dai ka ɓoye ka je ka yi wasan bol in ka dawo kuma ka kusa da wajen ka sa riganka saboda me yana zaune wurin baka so ya ganka sai aka zo aka ce ai ana neman yancin talakawa in za ka fitar da mutum karkashin kangin wahala za ka kai shi ne inda ya fi wannan ba za ka cire shi cikin wahala ɗaya ka kai cikin wahala goma ba ne ka je ka zuba daji ka je ka jefa da shi a cikin to shi aka kwato mutane hannun da ake musu cuta guda ɗaya sai aka je aka zuba su hannun 'yan siyasa to aka cutar da komai su baki ɗaya to tun daga nan al'amura suka rikici to amma in kana son ka fara daga yau ina za a faru eh ina daga me daga gida tsakaninka da Allah ka faɗi wannan ko dai ka faɗa ne eh to ka ji wai daga gida sunanka nasiru kana zuwa gida daga yau matanka taimaka mata za ka yi ta yi kana mustafa kana zuwa gida mustafa wa sunan wane ne aka saka maka to yaya manzo amma aiki san ya yake yi kana ahmadu kana kaza kana kaza kana kaza to in ka fara a cikin gida kai karfin hali kana kyautata mata kana mata abin da ya dace duk wani abu ka tausaya mata duk wa'annan ma'anan da alhaji yasa ya kalle ta suka maka sunan nan ka fara kan matanka da 'ya'yanka eh ba me ba ji ba to ai ba a kamo ya ka ce a faru daga gida ko ita ma matakka mai sunanta matakka mai ne sunanta kome kome fatima kome aisha kome ko khadija matanka sunanta fatima ko aisha ko khadija ko ummu salama ko wacece da wacece to kalli duka babban su duka khadija a kalli khadija mai tai menene aikin na na khadija lokacin da aka saka miki suna khadija din nan a tunane aka yi tunane aka yi me yasa ba dauko miki suna arna an saka miki ba a yadda kai aka ce ka gyara tsakaninka da ita in ta ka gyara dole ta yi biyayya rashin biyayyarta ya fito ne irin mu'amalar da kake mata haka ne tsakani da Allah ne rashin biyayyen ya fito wajenka ne in ka ɗauki sunanka da alhaji suka maka ka ce bara na cika ma alhaji burinsa muradinsa kai ta yi kana taimakawa kana kokari kana kaza za ta ga kai ma ka canza sai ta kuma ta ci gaba da abin da take yi dole ta canza kai ka canza ita ta canza ‘ya'ya sai su tashi a cikin mai a cikin canji ‘ya'ya sai su tashi a cikin mai canji na gaske da sa'an nan makocinka makocinsa unguwa an gyaru kenan an samu an gyara unguwa kenan saboda kai kadai a gidanka kai da matanka da 'ya'yanka shi ma shi kadai shi da matarsa da 'ya'yansa shi kadai shi da matarsa da 'ya'yansa shi kenan an dawo kuma kenan ana gyara sai ka zo ka zauna kana jin daɗin ibada ba fama kake ka sauke nauyi a kanka ba to sai kaga zuciyar ta samu haske da za ta samu ɗaukaka wajen Allah madaukakin sarki to sa ka ga mamaki insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك انا ma'ana duk sa na mahaifinka ya sa maka suna ba kai aiki da sunan ba baka cika masa burinsa ba kai masa biyayya ba eh an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah zaune fa yaqra'u wa huwa jalisun sai karatu a zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya in ayoyi da suka saura kaman guda 30 ayoyi 30 kaman ayoyi 40 da baraka sur ayoyi nawa ne talatin ma'ana manzo Allah zai ke karatu yana zaune in aka yi sura suratul mulk kamar ayo 30 ko 40 sai a tashi a karanta to kai ma'ana ayo 30 din su za ka karanta a cikin a cikin me kowace raka'a ka karanta aya biyar aya biyar haka kake yi to manzo Allah sai in ya saro aya 30 ko 40 sai tashi daga zaune ya yunkura ya tashi ya cika sa aya 40 din sa'annan ya ruku'i qama faqara faqara huwa qa'imun thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fi ar-rak'ati ath-thaniya mithla dhalik qala wa haddathani yahya an malik annahu balagahu anna urwata ibn az-zubair wa sa'id ibn al-musayyib كانا يصليان النافلة وهما مهتبيان ويسنا صلى النافلة في زما الاهتباء ما لما يسكتي زما أتكين صلى إن كاي هرئي صلى كتاي إن كاي اهتبائي صلى كتاي أما وانا زمن تهيارة أكي يتسجيني زمن ديفي أم فهمت أبين دسك فتاكي باب الصلاة الوسطى Allah ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina zamu ga wa qumu lillahi qanitina wannan kalmar ita ta bada ma'anan wani ce a a salatul wusta sallan salatul fajr ne aina mahallu shahid wa qumu lillahi qanitina yace ai salatul fajr ake alkunut an fahimta wacce ce salatul wusta al'asir ta za mu gani mun yi gaggawa ko mun daidai قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال ya ce wannan maulana aisha abu yunus shi ne maula mana ɗancaccen bawan na na aisha ne ya ce amarat ni aishatu zaujin nabi sallallahu alaihi salama an aktuba laha mushafan ya ce na na aisha ta ce kai rubuta min alkur'ani sun makalat sa'an nan sai ta ce iza balagta hadhihi al-aya fa'adhinni in ka kai waje ka rubuta min alkur'ani tun daga farko har karshe amma in ka kai wajen wannan ayan ka sanar da ni ka kai nan akwai abin da zan faɗa maka hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina umurni da ta bayar kenan falamma balagtuha azantuha yace da na kai wajen sai na sanar da ita gashi fa na kai wajen fa amlat alayya sai ta yi min imla'i ta ce kai rubuta kamar yadda zan faɗa maka hafizu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr wa qumu lillahi qanitina me ta ƙara a ciki wa salatil asr akan haka wajen na Aisha wanne ne salatil wusta Allah baka san larabci ba ke la yu'tafu shay'un ala nafsihi وصلاة العصر أي الواو معطوف على ما قبله معنى صلاة الوسطى دبن صلاة العصر دبن أم فهمت ثم قالت عائشة سألنا سيتشي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي ناجي ونن آية حكا يدنا نكرن تدكي دقا منزون الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين wannan shi kuma ce ina rubuta ma nana hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai alqur'ani fa qalat sai ta ce idza balagta hadhihi alaya fa azinni in ka kai wajen wannan ayan ka sanar da ni karka rubuta tukunna sai ka sanar da ni hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin falamma balagtuha yace da na kai wajen azantuha sai na sanar da ita na ce to na kai fa wajen aya sai ta ce fa amlat alayya sai ta yi masa imla ta ce rubuta kamar yadda zan faɗa maka hafizu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asri wa qumu lillahi qanitina ita ma na hafsa haka ta faɗa akan haka wajen na hafsa da na aisha salatul usta ba ita ce salatul asr ba an fahimta qala wa haddathani an malikin an daud ibn al-husayn an ibn yarbu al-makhzumi annahu qala سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر ناجي زيد بن ثابت ينأتي صلاة الوسطى صلى الظهر قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب وعبيد الله بن أب وعبد الله بن عباس ك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح سيدنا علي da Abdullahi dan Abbas su kuma wajensu sallar asuba ita ce salatul wusta qala yahya qala malik imam malik yace wa qawlu ali ibn abi talib wa ibn abbas ahabbu ma samitu ilayya fi zalika sayyidina umar ya faɗa wani yace sallar isha wani yace sallar asuba wani yace sallar azhar wani yace sallar la'asar to ya zaka yi ba abin da ba su faɗa ba saboda matsala ce ijtihadiyya ba nassi ba salatul wusta an ce salatul wusta wani suka ce a an ɓoye ta kamar yadda aka ɓoye lailatul qadr saboda kai kokari ba ka bane ba to shi yasa salatul wusta nas hafizu ala salawati was salatul wusta hadha nassun ala salatul wusta amma ta'ayinu salatul wusta أمر اجتهادي لا يقدس كتقديس النص الفرق بين النص والشرع وتفسير النص أن النص مقدس مهما كان أما تفسير النص ليس مقدسا دائما أم فهمت؟ تيزو منين صلاة الوسطى؟ سيكتشي مسألة اجتهادية imam malik ya zabi fadan sayyidina ali da sayyidina abdullahi dan abbas suka ce yaushe ne sallah asuba imam malik ya ce kaga ce ahabbu ma samitu ilayya mana ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan amma shi ga abin da ya zaba an fahimta zaid bin sabit ga abin da ya zaba wane ga abin da ya zaba to mas'ala ce ijtihadiyya باب الرخصة في الصلاة في, في الثوب الواحد babin da ya zo na ayin sassauci in mutum ba shi da riga ko ko yana da riguna in ya ɗauki riga ɗaya ma ya saka ya sallah matukan ya suturci al'aura sallah ta yi ala haddasani ya haya an malikin an hisham bin urwa an abihi an umar bin abi salama أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla a cikin riga guda ɗaya mushtamilan bihi ya yafa ya jikinsa fi baiti ummi salama a gidan ummu salama saboda taukidi kenan fi baiti ummi salama wadi an tarafaihi ala atiqihi da ya fa haka sai gefe guda biyu ya dora akan kafa da sami albarka akan haka in mayafi ɗaya ne za ka yi yafawa kenan ka suturci al'aurarka amma ka dora akan kafadarka baki guda biyu su zo kan kafadarka in kuma riga ce guda ɗaya in ka saka ta ta suturci al'aurarka ba shara-shara bace ba ba ta nuna al'aura in kai sallah a ciki sallah ta yi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد wani tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin yin sallah a cikin riga guda ɗaya ko tufa ɗaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce awali kullukum thawban kowa ke da riguna guda biyu kowa ke da babban riga da jamfa da wando wani babban rigar ne wani jamfa da wandon ne mana in dai ka suka yi su ce al'aura sallah ta yi qala wa haddathani an malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib annahu qala su'ila abu huraira an tambayi abu huraira هل يصلى هل يصلي الرجل في ثوب واحد متين زي صلى أشكي رقابة نمجي فقال نعم سيسي إيه فقيل له هل تفعل أنت ذلك لكي كان عين هكذا فقال نعم يتي إيه إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب yace ina sallah a cikin riga tufa kwaya ɗaya ɗaya tufan kuma tana nan rataye an shanya ta mana yana da biyu kenan amma ya ɗauki ɗaya yana sallah to yace yana nan an shanya to watakila an wanke kenan bai bushe ba har yanzu akwai larura kenan ko ba larura eh amma ko babu larura inda aka sa riga kwaya ɗaya sallah ta yi qala wa haddathani an malikin annahu balagahu أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد أكتشي جابر بن عبد الله ينا صلى أتشكين تفا يقول لك وأن بلغه بلاغني قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد وأن كمينا صلى أتشكين ريقا قدا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من لم يجد ثوبين جوان دا بيسامو تفا غدابي بكوري غنا غدابي با فليصلي في ثوب واحد يصلى أتكيري غسا غدا تفا دايا ملتهفا به ما يفيني سيافا سي فإن كان الثوب قصيرا إن ريقا جير واتي فليتزر به إن تفر جير واتي بذات كي تندق سما حق سبا يسيك يقرجل لك الأورا قال يحيى قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو إمامة إمام مالك يتي abinda ni nake nake ganin na fi so in mutum zai sallah a cikin mayafi kwa daya to ya nemi abin da zai ɗora kan kafaɗarsa babu rukhsati fi salatil mar'ati fi dir'i wal khimar babin da ya zo na ayi sassauci mace za ta iya yin sallah a cikin zani da mayafi zani ɗaya mayafi ɗaya mana ta sa riga da zai kai kasa ko ta ɗaura zani da zai kai kasa samanta kuma ga mayafi shine dir'in wa khimar khimar abinda ake dorawa daga kai kenan dir abinda ake sakawa ko a yafa ko a daura ko a saka an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار aka ce na Aisha tana sallah a cikin riga da mayafi ko ta mayafi ta kai ki daga sama kenan قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد ابن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب aka tambayi ummu salama in mace za ta yi sallah to me ya kamata ta rufa ko ta saka ko ta rufe jikinta da shi qalat tusalli fil khimari wad dir'i as-sabiq idza ghayyaba dhuhura qadamaiha ta ce za ta yi sallah a cikin riga ko zani ko mayafi da abin da ta yafa in zanin da ta ɗaura ko rigar da ta sa ko abin da ta yafa zai rufe mana kafarta inda ake alwala ban da tafin kafa قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرء والخمار ليس عليها إزار أكتي أم سلمة ميمونة تاكسن تنا صلى أتكين ريقا da mayafi da take ɗorawa a kanta ba kwarjalle a karkashin ma'ana in ta saka rigan da ya suturci al'aura ba shara-shara ba da zai nuna abin nan dinta ba kuma wanda yake kamar na yi ruban ta tashi shi manne jikinta kuma ko ina ya fito in ba haka ba ne tufa da tafar jikin mace e za ta yi sallah a ciki babu komai qala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi anna mar'atan istaftatu wa qalat tace innal mintaka yashukku alayya tace a majanyi abinda ake daurewa tsakiya mace da daura a abin nan dinta yana mata wahala afa usalli fi dir'in wa khimarin zan iya yin sallah a cikin riga da mayafi fa qala na'am idza kana dir'u sabiqan yace eh in ya zamana tufan ya isa ya rufe jikinta duka to mace farko ma tukunna suturce al'aura a cikin sallah mai hukuncinsa eh wajibi wani suka ce shara'i ne litsi hati sallah wani suka ce sunna ne sunna eh an fahimta? aka ce idza kana dirq wal himar khafifaini yasifani ma tahtahuma lam yujzi in rigar da mace za ta saka shara-shara ne ana ganin jikinta sallah ba ta yi ba in kuma riga ne da ke kama jiki ba a ganin fatar jikinta amma e ko riguna da suke nailo ko na mai in aka saka mace tana sai shi manne jikinta ya manne jikinta ko ina ya fito aka ce shi ma baya yiwuwa ويكره الرقيق السفيق لأنه يلصق بالجسد فيبدي ما تاته فالناك شيء مكروهي ne to menene mazhabin malikiya dangane da tufar da mace za ta sa ta yi sallah daga sama dai an ce a rufe har zuwa kasa to daga kasan kafar alwala lallai ne sai ya rufe wurin shafi'iyya da mace za ta yi sallah ta rufe kafarta duka amma in ta yi sujjada za a ga tafin kafarta sallah ba ta yi ba shi yasa sai ya rufe har tafin kafa amma malikiya suka ce idza in ta rufe zahiru kadamaiha ina ne zahirul kadamai tafin kafa ko saman da ake shafawa saman da ake shafawa in ta rufe wajen to wayansu manyan malikiya suka ce a'a in ma dai tufan ya kai kafan ta wajen idon sawu ko da bai rufe kafan alwala ba sallar ta yi wannan matsaloli ne ijtihadiyya duk wanda aka dauka yayi sallah ta yi وقال أبو حنيفة ليس عليها أن تغيب ظهور قدميها مذهب مالك ترفع كفنتا مذهب أحناف ba wajibi bane a kanta ta rufe kafanta inda fatar kafanta inda take shafan hufi ko ko inda take wankewa zai alwala akan haka mace ta daura zaninta ta zazzalo da shi ya sauka har ya je kai wurin idon sawunta to in ta yi sallah sallah ta yi ba shi ta rufe kafar ba an fahimta wai suka ce a ashe ta rufe zahirul kadamai ha wai suka ce har batin kadamai ha shi ta rufe wannan sun tsananta da yawa to idza sallatil mar'atu badiyata sha'ri aw sadri aw zuhuri kadamaiha manyan malaman malikiya suka ce to in mace ta yi sallah gashinta ya fito ko kuwa kirjinta ya fito ko zuhuru kadamaiha zahirin kafarta istuhibba laha an tu'ida fi zalikal waqt an so ta sake sallan a cikin wannan lokacin wa qad asimat li mukhalafatiha sunna ta yi laifi saboda ta saba ma sunna in kas in qasadat zalika inda ganganta yi haka to sai cewa suka yi fa in ta yi sallah gashin ta ya fito ko wani wuri kirjinta ya fito ko zuhur kadamai ha aka ce an tu'i da fi zalikal waqt ma'ana a'ada fil waqt ke a'ada fil waqt a'ada fil waqt karshe sai ce wa kullu i'adatin fil waqti fa huwa mai ba farida ba fa fadilatu ma ma'ana fadilatu in ka ce faridatu wajibi ke amma in ka ce fadilatu mustahabbi ne in ba a yi ba ya yi ya ce a'ada fil waqt a'ada fil waqt daga jin cewa za a sake sallan a cikin lokaci ai sallar da bata yi ba ko lokaci ya wuce dole a yi ta amma a'ada fil waqt a'ada fil waqt karshe zai ce wa kullu i'adatin fil waqti fa huwa fadila mustahabbi ne alaysa kadhalik akan haka mace in ta sa ta daura dan kwalinta ta daura mayafi a kanta ta sa riga har zuwa idon sawunta in ta yi sallah sallah ta yi abinda ba a so kada ta sa riga shara-shara ana ganin fatan jikinta ko ko a'a ba shara-shara ba ne amma riga ce ta nailo in mace ta tsaya shai rigan ya ka ya manne ma jikinta ana ganin ko ina ga yanda yake ga yanda yake aka ce duk kar ta yi da- kar ta yi wannan an fahimta eh hijabi da me To shi aka ba shi aka yi magana ba eh wajen fita waje to kitabu kasri salati fi safari littafin yin sallan kasaru a cikin tafiya ma'ana kasaru kyauta Allah ya baiwa musulmi in kana tafiya sallan azahar da la'asar da isha za ka rage su maimakon hurhudu sai ka yi su biyu biyu sa'an nan kuma aljam'u ka hada azahar da la'asar magaruba da isha duk yana cikin abubuwan da shari'a ta sauwaka ma musulmai saboda wahalar da ke cikin tafiya an ce saboda wahalar da ke cikin tafiya haka shari'a ta bar shi ko da tafiya ta zo ba ta da wahala wannan hukuncin yana nan an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن ابن الحسين kafin a shiga babu kitabun kasar matsaloli ne malamai suka yi ijtihadi kasaru nassi ne amma fassarar kasaru yaushe za a yi kasaru duk ga wannan ya kalli cewa manzon Allah ya yi sallah suka ce ne fi inda arba'at burudin wal baridu thalathatu farasakh wal farsakhu thalathatu amyal in ka buga uku cikin uku nawa so hudu nawa arba'in da takwas mana in ya kai mil arba'in da takwas to za ka yi kasar ba wai nassi ne sai in ya kai arba'in da takwas ko bai kai ba a'a inda suka ga ayi kasar kenan sai suka ce haddin kasar kenan amma kasar abinda ake yi kasar shine in za ka yi tafiya ka fita wajen gari duk gari da akwai inda in ka kai kasan ka fita garin wajen gari sauran gine-gine da katanga da menene ka kama hanya kenan shi daji to daga nan za ka iya fara kasar kana kasar har ka kai inda za ka sauka to in ka kai inda za ka sauka to yaya za a yi za ka ci gaba da kasaru ne ko za ka cika sallah ne sai suka ce in za ka yi kwana uku ko kwana hudu ban da ranar da ka shiga garin ka tashi zuwa abuja kana kasaru kana sauka abuja yau za ka yi kasaru in tafiya ba za ka yi kwana hudu ne aka ce za ka cika sallah za ka cika sallah wani suka ce kwana biyar wani suka ce kwana goma sha wani suka ce to matukan ba yanke in ba ka yi yanke cewa za ka yi kwana hudu ko kwana abinda aka faɗa ba kana ce in gobe na samu abinda na samu takarda ta gobe zan koma kasaru za ka yi ko da ka yi wata uku ne haka za ka yi kasaru za ka yi amma an kai yanke na shigo abuja yau zai kwana biyar zai kwana zai sati to kana da yakinin za ka yi sati ko kwana hudu ko kwana biyar daga yau da ka shiga kasaru ya yanke kenan sai ka fara cika sallah amma hanya kasaru za ka yi an fahimta wa'yansu malamai suka ce wa'yannan duk mana gani suka yi an yi amma ba ba nassi ba ne cewa in ka yi yanki za ka yi kwana uku sai ka cika sallah wani malami ya ba da fatawa muna karatu madina shek takiyuddin hilali ya ce in shekara goma ma za ka yi kana karatu tun da kana niyan koma garin ku kasaru za ka yi kuma manyan malamai duk kowa na nan kuma ba abin da aka ba yadda za a yi da shi ya ce ai ɗalibai ne sun zo ne yin karatu su koma garinsu ba sun zo ne zama ba shi sa in shekara goma suka yi su ba matafiya ne a garin amma ba wanda ya ɗauki wannan magana amma akwai mutane ma akwai wanda suke ɗaukar in zai wata ɗaya duk zai kwana ashirin ko kwana menene har za ka je abuja bukatar ka za ka yi kwana ashirin ko talatin ya ce in wata ɗaya ma za ka yi kasaru zai ta yi har ya dawo kuma ba ka da yadda za ka ce mishi ba abin da za ka faɗa masa matsaloli ne malamai suka yi ijtihadi a ciki an fahimta da kasaru ya tabbata da nassi amma daga ina za a fara kasaru wannan ijtihadati ne na malamai wadda tafiya zuwa ina ne za a yi makasaru sai ya kai mil 48 sai ya kai menene da menene duk ijtihadi ne na malamai ijtihadat ne abinda ake so shine menene bahaushe ke ce ma tafiya in mutum ya tashi cikin birnin Kano za shi ina ne za a ce yayi tafiya za shi ina za shi ina zaria ai zaria ya fita cikin state ma ai in mutum za shi kura za a ce ya yi tafiya eh to in mutum ya tashi za shi da wanaufa ya je unguwa ya dawo in za shi gwarzofa tafiya ce to in ya kama hanya yanzu tafiya ta kama za shi kura ko gwarzo to daga ina zai fara kasau sai ya kai na sai ya kai jangoza tukun ya bar kano kenan ya bar gari to farkon kasar kenan ijtihadi ne mil nawa ne ijtihadi ne to sai ya zamana kuma mutum yana ma'aikaci ne a abuja yana da gidan shi kano da matarsa daya yana da gidan shi abuja da matarsa daya to yaya zai yi aka ce sai in yana hanya zai kasaru in ya zo kano zai cika sallah in ya je abuja zai cika sallah ko ina akwai ya je wajen iyalinsa ne an fahimta sosai kuma mai game da kasaru اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم